بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan majalisi mai albarka inda muke karatun littafin Hisnul Muslim a wannan majalisi a wannan jami'in rahma da yake kan titin Maiduguri a garin Kano. A yau za mu tashi, insha Allah, darasi na 29, wanda yau shi yake daidai da goma sha takwas ga watan sha'ban hijira annabi tana dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da shida ga watan biyu miladiya dubu biyu da ishirin da shida a yanzu muna karatu a cikin babin da yake magana akan zikiran safe da na yamma zikiran da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya koyar a yi da safe da yamma a kullum wanda annabi yana yi kuma ya kwadaitar ya koyar da sahabbansa da al'ummarsa su dinga yi don amfanin kanmu saboda kariya gare mu a yau za mu tashi zikirin da sayyidina usman dan affan babban sahabin manzon Allah kuma sirikin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya auri ‘ya'yan manzan Allah har guda biyu, shi ya roito hadisi. Hadisin akwai ɗansa Ibban, ɗan Uthman, ɗan Affan, shi ya roito hadisin yana gaya wa ɗalibai a majalisi yana karantarwa a cikin masallacin manzan Allah, sallallahu Alaihi wasallam. ya ruwaito hadisin daga babansa sayyidina Uthman dan Affan shi kuma sayyidina Uthman ya jiyo shi daga wajen manzon Allah a hadisin Abu Dawud ya ruwaito hadisin a cikin sunan dinsa Imam Tirmidhi shi ma ya kawo a cikin sunan dinsa sauran malaman hadisi sun kawo an Uthman ibn Affan daga sayyidina Uthman dan Affan qala سيدنا عثمان yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min abdin babu wani bawan Allah yaqulu fi sabahi kulli yawm wa masa'i kulli layla in dai zai karanta wannan zikirin da safiyar kowane gari idan ya waye da yamman kowane dare in dai zai karanta wannan zikirin so uku manzala ya ce zikirin shi ne to kowa ya duba littafin bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim thalatha marrat so uku manzala ya ce duk wanda ya karanta yake karantawa da safe ya karanta da yamma ya karanta wannan zikirin so uku ya karanta da safe so uku ya karanta da yamma so uku manzo Allah ce lam yadurruhu shay babu wani abu da zai cutar da shi a wata ruwayar wato wani bala'i na bagatatan ba zai same shi ba cuta ta farmai farmada irin farmadin na ta farko mutum ta faɗo mutum yana zauna kawai sai a ce ya faɗi da an duba sai a ce wani hawan jini ya samu shanyewar jiki ko mutum yana tsaye ka ga ya faɗi fet an kai shi asibiti sai a ce yana da shiga shi bai san ma yana da shiga ba irin wannan cutar ta wata bagatatan ta faɗo mutum zala ce ba za shi same shi ba sai dai da mutum mai karanta ba ko ko mutum ya karanta bai lura da me yake cewa ba wanda yake kawo hadisin ibban ya zauna akan kujera yana karantar da mutane to shi kuma gashi tsarin jikinsa ya shanye amma a haka yake koyar da karatun yani yana da fashiyal shanyewar jiki sai ɗaya daga cikin ɗalibai bayan ya gama sharhi sai ya kalle shi citu'a kamar yana cewa garin yaya ka ce annabi ya ce duk wanda ya karanta irin wannan cutar ta bagatatan ta bazata ba za ta same shi ba kai aka ta same ka ba tambaye sai ba kallo yake masa irin kallon mana alamar tamba sai ya fahimta sai ce wallahi ban yi wa Usman dan amfan ƙarya ba Usman bai wa manzon Allah ƙarya ba maganar daidai haka annabi ya ce yace ranar da wannan shanyewar jikin ya shafe ni wani abu ne ya bata min rai sai ya zama ban ma karanta zikirin ba domin kaddarar Allah ta zarta sai ya mantar da ni sai kuma abin ya shafe ni yace amma maganar haka take ni ma cutar bata shafe ni ba saboda mantawa ne ta shafe ni ne saboda na manta ban karanta ba a ranar wani abu ne ya bata min rai ina cikin fushi sai na manta ban abin nan ba to saboda kaddara Allah ta tabbata sai Allah ya sa na manta to kuma aka zo sai kaddara ta zo ta sha kaina amma duk wanda zai karanta wannan zikirin bayan gari ya waye bismillahil ladzi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fi fis sama wala fis sama wa huwa as-sami'ul 'alim so uku idan yamma ta yi bayan la'asar bayan magariba bayan isha ka karanta so uku to duk irin wannan cuta ta bagatatan ba kai a ciki duk wani bala'i da yake zuwa ya kawo mutum bagatatan irin abin da ake cewa tsotsayi mutum ya taka sawun barawo ba shi ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to me zikirin yake nufi abin da kake cewa saboda ka san ka ji ma'anarsa sanda za ka karanta sai ka dinga halaro me ma'anarsa take nufi cewa kake bismillah ina buɗe wannan zikirin da sunan Allah ina neman tsari da sunan Allah allazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama allan da inda ka hada wani abu da sunansa to ba abin da zai cutar da kai daga sama ko cutarwa daga ƙasa ba zai same ka ba in dai ka haɗa da sunan Allah ka nemi taimako ka nemi tsari da sunan Allah to lallai babu abin da zai cutar da kai daga sama babu abin da zai cutar da kai ko da daga ƙasa ne wa huwa samiul alim Allah shine mai jin maganar da nake faɗa kuma ya san me nake nufi addu'a nake dan ya kare ni abin da kake faɗa kenan as-sami'u suna ne daga sunayen Allah al-alimu suna ne daga cikin sunayen Allah as-sami'u shine wanda yake jin komai kuma tawassuli ne ka bude da tawassuli ka rufe da tawassuli kamar yadda wato haka annabawa suke yi lokacin da annabi Ibrahim ya roki Allah cewa wato ya bashi mulki ya shiryar da yayansa ya ce domin kai ne as-sami'ul alim Allah kai ne mai ji kai ne mai gani lokacin da dukkan annabawa za su tawassuli za ka ji sun buɗe da sunan Allah sun rufe kuma da sunan Allah wannan shine hanya mai kyau wadda za ka samu amsawar wato bukatarka da duk abin da kai a wajen Allah ka buɗe da sunansa ka rufe da sunansa kaga nan abin da annabi ya ce bismillah kaga bude da sunan Allah alladhi la yadur ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama ubangijin da wato in dai ka hada sunansa ka nemi taimako da sunansa ka nemi tsari da sunansa to ba abin da zai cutar da kai a sama ko menene ba abin da zai cutar da kai a ƙasa wa huwa shi Allah shine as-sami'u mai jin roƙon mai jin wato duk wani abu Allah yana jinsa duk abin da baka zato Allah yana jinsa idan raɗa kai yana ji in ka bayyana yana ji Allah haka yake ubangijin da wato ya saurari magana na na Aisha ta ce ina ɗaki wata mata haula bintu Za'lab ta zo wajen annabi ta kawo ƙaran mijinta ban zibe take cewa ba sai ga mala'ika Jibril daga sama ya zo yana cewa qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma ta ce wallahi ni ba ji abin da take faɗa gani a ɗaki na dai ake abu ina kusa da manzon Allah amma tana raɗa masa tun da sirri ne na gidanta sai ga Allah yana sama ya ce ya ji kukan da ta kawo mijinta ne da ya ga ta tsufa sai ya ce ai yi kalle ta saboda akwai abin da suke da shi lokacin jahiliya sai ya ce kin ganki bayan ki kamar bayan babata to a ƙa'ida idan balarabe wannan wannan matar ta haramta tunda babu mutum ta haramta gare shi ita kuma ta gama tsufanta kaftin tana yarinya take hannunsa sai ta taho gidan annabi tana kuka take cewa wato mijina ne na yi masa tun ina ƙuruciya nake gyan ni nake masa nika ni nake masa markaɗe ni nake masa wanki ni na kaza na haifin masa yaya yanzu da ya zama cewa na tsufa ba ni da mamora shi ne yi min zihari wa ƙa'ida sarraf har abada ku to sai Allah ya kawo da yadda ta kawo sai mun Allah ya rasa abin da zai saboda wannan ƙa'ida ce ta larabawa tana zaune sai mala'ika jibril ya sako cewa Allah ya ji kukan wadda ta zo take kuka cewa mijinta ga abin da yi Allah ya ji tattaunawar sai Allah ya ce allazina yuzahiruna min nisa'ihim daga yau duk wanda yau matarsa zihari yace bayanta irin ko hannunta ko fuskarta irin na babarsa to yana da damar da zai kafara kuma su gaba da zama shine yan baiwa ko ya azumin watanni guda biyu an samu fita ko ba samu ba Allah ya kawo mafita ta hanyar wannan baiwar Allah shikenan ta yi munna ta saurari wato ta ji daɗin abin da manzan Allah ya mata ta hanyar wanda abin da Allah ya mata ta hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam aka aka ya je yan baiwar ta koma ta ci gaba da zama wato a matsayin matarsa wata rana lokacin sayyidina Umar ita wannan baiwar Allah dai sayyidina Umar ya fito daga masallaci yana shawagi da shi da yan fada sai wata mata ta tsayar da ita ta tsayar da shi ta ce umar ina son magana da kai sai wani daga cikin fadawa yake ce ya za ki tsayar da amirul muminin yana shawagi yace saurara kai Allah ma ya saurare ta daga sama ita ce wadda Allah ce kar sami Allahu qawlan lati tujadiluka ya umar ba zai saurare ta ba faɗa abin da kike so ki faɗa haula kenan sai wannan mutum shi bai san wace ce ba yace Allah ma ya saurare ta ni umar ba zan saurare ta ba ta kawo mu mutane hukunci kuma sauraron da Allah ya mata an samu sauki wannan matsalar ta kau Allah ya samu dai nan ba mu da wannan matsalar laraba ne suke da ita in ba haka yanzu da yawanci sun ce kaza kaza kaza sun sallama mata saboda an samu wannan mafita to Allah siffarsa ce sunansa ne as-sami'u duk abin da ke yana ji Allah yana jin karar wato rarrafan kiyashi da yake kasa wata rana sai annabi Suleiman an yi fari a ƙasarsa su aka yi to da sojojinsa da mutane za a fita bayan gari a yi sallah a kan hanyarsa da ya fito zai tafi sai suka wuce ta gidan tururuwa za su wuce sai tururuwan nan suke cewa kai ga rundunozin sojoji nan na Suleiman kowace ta shiga ramunta kar su zo su tattake mu a banza mu mutu Allah ya sa sai annabi Suleiman Allah ya yadda annabi Suleiman magana ya ji yadda shi Allah subhanahu ta'ala ya ji maganar wannan dabba tasa halittarsa ce tururuwa saboda ka kakkai wata magana ka ɗauka Allah baya ji Allah yana ji sunansa as-sami'u ji ba irin naka ba ne da kai yanzu ta kunne muke ji kunnan ma wata ala ce a ciki in ta samu matsala ba zan ji ba in ta samu matsala ba zai ji ba amma sai Allah subhanahu ta'ala ya sanya mana wannan Allah ya ban mana ita don haka dole mu gode masa shi ko jin nasa ji ne irin nasa ji ne ga baki ɗaya yana jin komai al'alimu kuma ya san duk abin da za ka yi kafin ka yi niyyar da kai wajen karanta wannan abin in ka yi don Allah ya kare ka da wannan niyyar kai ba karantawa kawai kai ba kar ka ɗauka don yanzu ka karanta bismillahi allazi la yadur ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samai huwa samiu alim karantawa ba tare da ka hararo ma'anarta ba ba za ta yi ma aiki ba ba za ta yi ma aiki ba dole sai ka hararo me kake cewa kuma ka zama da gaske kake Allah ina neman ka tsare ni domin duk abin da ya haɗu da sunanka ya nemi tsari tare da sunanka ba abin da zai cutar da shi daga sama ko daga ƙasa kuma na tabbatar ka ji ni kuma ka san da gaske nake shine al'alimu din da kake nufi wa huwa samiu Allah mai ji ne abin da na faɗa ka ji al'alimu kuma ka san me nake nufi da gaske nake da gaske nake so nake ka tsare so haka duk sanda zaka karanta wannan zikirin ka dubo ma'anarsa ka gane me ake nufi kuma ka yadda da gaske kake shi Allah in dai zaka addu'a da gaske wallahi zai amsa ma na rantse da Allah yanzu in kai addu'a anan da gaske Allah zai ma in ka ce Allah ina fita da na fita nan Allah ka sa in samu kaza kuma ka zama ka faɗa da gaske daga zuciyarka harshenka yana faɗa zuciyarka da gaske wallahi kana fita zai baka shi ba shi da wasa kuma ba marawaci ba ne me shi ne ba kamar yadda yahudawa suke cewa marawaci ba ne kun san ba yahuda mutumin banza ne wai da Allah ya ce a cikin alkur'ani man zallazi yuqridu Allah qardan hasanan waye zai ba wa Allah bashi bashi mai kyau inna Allah faqirun wa nahnu aghniya wai Allah talaka ne gashi yana neman bashi mu kuma muna da kuɗi ba ma neman bashi to bai hude kenan Allah ya ce suka ce wai kuma ma sun je sun yi roƙo ne ba a ba su ba sai suka ce ai Allah ma marowaci wa qalat al yahudu yadullahi wai haka suka kun san haka haka ai suka ce wai hannun Allah haka yake kakam galula sai Allah ya ce mai gullat aydihim wa lu'inu bima qalu su ne hannunsu Allah zai shanye shi, Allah ya tsine musu, maganar da suka yi Allah ya tsine musu, sai Allah ya ce mai, bal ya dahu mabsutsata ne, Allah ya ce duk hannayensa a shimfiɗa yake, kyauta yake, yin fiku kaifa ya sha, da safe ya baka, da yamma ya baka, da daddare ya baka, ya tsare ka, wa zai ce daga shekaran jiya zuwa yau Allah bai bashi abinci ba, babu. ko ba ka da kokobo sai ka ci saboda ya dauki alkawari wa min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha Allah ya ce na dauki alkawari duk abin da na halitta yake doran kasa da ransa zan ba shi abinci ni zan azurta shi Allah ya ce wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha ya san inda kowa yake yanzu a cikin mu akwai a cikin masallacin nan ba za ka rasa wata halittar Allah mu dinnan ba maganinta kuma anan take cin abinci mai yiwa ma sai kun zo dinnan karatun abincin nata yake zuwa abincin sai ta samu na sati daga wajen wannan zaman da aka amma duk ba maganin shi da ya dauki alƙawarin yana ba ta Allah karimi ne mai baiwa ne mai kyauta ne in ka yadda haka yake Allah ya ce yadda ka dauke ni haka nake yadda bawa na ya dauke ni haka nake sai Allah ya ce amma kai mun kyakkyawan zato Allah mana ma kyakkyawan zato wa ma zannukum bi rabbil alamin Allah ya ce ya kuke daukan ubangijin naku ne ya kuke masa zato Allah mana ma zato mai kyau wani mutumin kirki salihin bawa aka ce masa ai ranar alkiyama akwai hisabi akwai hisabi da Allah zai yi ya auna kaya a shigar da yan sai ya ce wai waye zai hisabin ne ya ce waye zai hisabin aka ce Allah ya ce to na sha in dai Allah ne zai yace na sha aka ce saboda me yace saboda ar-rahman ar-rahim ne shi yace in dai zai zai shi zai in dai zai shi ne zai ba wani bane zai to ni na sha dan aljanna ne dama haka Allah yace وما ظنكم برب العالمين يجي كي باوان أنا عند حسن ظن عبدي بي أنا عند باوان يزكين sai Allah ya ba da shawara yake falyadunna bi abdi khairan to bawa na ya dinga min zaton alheri ko harka ka sa a gaba ka yi zaton alheri ka dinga ka daina kawo cikas ka yi mata zaton alheri kawai in kai mata zaton alherin sai alherin ya faru Allah ya ce ina ba ku shawara ku dinga min zaton alheri to haka ake son koyaushe in ka ɗaga hannunka ka yi yaƙini kyakkyawan zato cewa kawai Allah ya amsa ma karka yi taraddudi karka dinga gallo girman matsalar ko girman bukatar ka dumo girman Allah Allah taskoki ne da shi Allah ce walillahi khaza'inu samawati wal ard Allah yana da taskoki dukiya ce a ciki maƙil kuma ba abin da zai daita saboda kai da ni da shi yayi da ya tashi ƙofar da wannan taskoki suke sai ya saya ta in ka iya tura ƙofar sai ta buɗe ma in ka tsaya kana ta ƙwanƙwasawa baka tura ba sai ta tsaya yanzu wannan ƙofar ka ta ƙwanƙwasawa ba kowa ciki ya za ta buɗe sai ka yi yaya sai ka tura to haka in ka iya buɗe ƙofar Allah to za ka shiga an ka tsayar da kanka a waje kai ta ƙwanƙwasawa baka iya turawa ba to sai ka shekara a wajen kuma yana jin kana kwankwasawar ya baka dama dai tura tura ka san tunaninka kai ma kana kwan kofa tana dan gilolo tana dan motsi kana ta kwankwasawa jira kai ka ce a shigo ba kuma kowa a ciki to kaga kowa da tunaninsa wani sai ya ce bari dan dan leka gani sai ya tura da ya bude ya ga gwalagwalai ba kowa sai ya shiga yi ba amma an ka tsaya wake sai an ma izini to haka zaka yi ta tsayewa a wajen to ma'ana in ka iya shiga fadar Allah ka san yadda ake shiga kayan san yadda ake domin Allah baya kulle kofa ya kulle baya jawo kofa ya kulle baya haka zai dai jawo ta wanda ya bude wa ya bude baya rufewa gararan ya samu kulli ba haka Allah yake sam in ka san shi ba haka yake ba ai tunda Allah ya ce nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim ai kawai ka sha huruminka Allah ya ce da annabi Muhammad, ka gaya wa bayina ni ɗin mai yawan gafara ne, mai tausayi ne. Haka Allah ya ce a gaya mana, to idan ku haka Allah ya ce, to karamcinsa ya wuce yadda kake so. Allah lamarinsa daban yake, yadda yake daban yake ba yadda kake tunani ba ne. karka tunani don ka saba masa kuma ba zai baka ba waye a cikinmu baya saban yanzu oxygen aka sa mana muke shan iska in ya ga dama yanzu ba sai ya ɗaure hanyar iska ba yanzu da ya ga dama sai ya ɗaure mutum fitsari a cikin marasa sai a ce kuma sai an yi masa aiki ya kasa fitsarin ba haka ake ta yi ba ne amma shekarar ka kaza da ka je ka tsuguna fitsarin ka kake ko izini baka nema in ka fito daga ban ɗakin kuma aka yi shakiyanci sai ka manta baka gode masa ba da ya fitan ma da shi amma ubangijin nan kuma shi in an jima sai mu saba masa kuma in an jima nan sai ya baka abinci tare da ka saba masa shi sa sai Allah ya baka dama zalla ya gaya mana cewa duk wanda ya saba Allah ya sauri ya tuba duk sanda kai sabo za a baka awa shida ba a rubuta ma zunuban nan awa shida za a yi mala'ikan da yake rubuta zunubi ba zai rubuta ba sai bayan awa shida haka manzo Allah ya ga mana amma mala'ikan da yake rubuta lada kana yi zai rubuta instant atake shi wanda yake rubuta zunubi yana hau idan mutum yayi sabu zai rubuta sai na dama yace dagata ba shi lokaci kaka rubuta idan kafin awa shida kai istighfari ka tuba ba za a rubuta ba dan Allah Allah yana sanya mana azaba Allah ya ce ma yaf'alu Allahu bi'azabikum in shakartu wa amantu Allah ya ce me me zai burge ni muku azaba in dai za ku dinga imani kuna gode mu dan me yasa zan muka me zai burge ni Allah ba ba so yake azabtar da bayan so yake azama cikin aljanna aljannan nan fa tana sai kun nan da yawa
kun san wane da shi su za su ga aljanna mutum fa da aljanna mu da aljanu mu kadai ne a cikin aljanna dan ragowa halittar Allah fa da dabbobi da waye cewa za shi zama turbaya shikenan ku zama turbaya ba kuma mai shiga aljanna daga mutum sai aljanna wuta ce ake haɗa ta da duwatsu da waye da waye da waye amma aljanna mutum sun bibi ne suke shiga aljanna saboda haka yawa kuma take yi shi yasa bayan kowa ya zauna mu manzo Allah ya ce sai kuma an zo an yi rabon gado gidan da aka baka akwai irinsa da kake da shi a wuta da kayi tsiyautan zaka ci nan makocinka gidan wani Mr John ne wani kafiri shi ne makocinka shi kuma yana can manzala ce idan aka gama sai a ce to ai gado gidanka na can ya hada da shi an ban masa rabon gado gidanka na nan a hada ma kai kuma an ban maka amma duk da haka ta yi wa mutane yawa duk da wannan duba dai mutanen ko a cikin al'ummar dai a ce 'yan najeriya ce ai kaga muna da yawa ne ku duba duniya yadda ake to ku duba mutanen da suka mutu ku duba wanda suke ba ma al'umma annabi Muhammad tun daga kan annabi Adam ai da akwai yawa ko sai ku duba Allahn kuma da kyautar tasa kuma ba a yadda muke mutsul mutsul din nan ba fa zala ce sai mun kai kaga inda wannan tarakin sai ka kai kama wannan sandan kamu 60 ka duba kaga wannan filar haka zaka zama 60 da kai da matarka duk tsohon kuda ba wanda ya fi wani tsoho kuma yin shekara talatin da ai za a yi aiki kuwa shi isa gidan da yawa aljanna daɗi ce ce da ya ba manzo Allah ya ce kai aljanna da daɗi annabi ya ce duk wanda yake son ya shiga aljanna dukkanin ku za ku shiga aljanna sai wanda baya so sahabbai suka ce wa zai ki wannan daɗin ya maki Allah ce duk wanda ya bi ni to zai shiga aljanna wanda ya saba mun baya bina baya son aljanna to haka dole mu bi manzon Allah ne irin wayannan abubuwan duk sanda zaka roki Allah ka sa yaqini dan haka cire larabci ma an zaka roko in ba dai zikiri ba in zaka roki Allah bukatar ka ta kanka cire cire yin larabci idan ka gabatar da godiya da Allah kai wa annabi salati to sami yaran da ka fi iyawa wanda babarka ta haife ka da shi gaya wa Allah bukatar ka yi masa dalla dalla sunan wani malami kai masa dalla dalla da harafi ɗe-ɗe-ɗe kai ma bayani ya gane da alam na shara kai masa yadda zai gane ba wai ba ya ganewa ba ne a'a kai yadda kai kanka alaka gamsu cewa ka yi bayani sanda za ka yi kuma ka zama kana fito da abin daga zuciyarka wannan sirrin addu'a ce, ka kalli gabas, ka ɗaga hannu, ka yi kuka, ka yi kuka, amma kukan ya ƙi zuwa ka ƙirƙiro shi, haka annabi ce, ka ƙirƙiro shi. Musamman ka zama kai kaɗai ne cikin duhu, ƙiyamun laili, kar ka saba yin ƙiyamun laili a cikin haske, babu nutsuwa a cikinsa, a cikin duhu. ka fi tattaro hankalinka da zuciyarka da harshenka ya fi haɗuwa waje ɗaya ka yi wa Allah kirari ka yi kuka in dai ka tattaro zuciyarka to za ka yi kuka wata ran sanda ka tsinci kanka kana cikin fadar Allah kana kuka in dai ka ji kana kuka da gaske to in sauri da abin da kake mai tsada ga yawa Allah dan wallahi an amsa ma wannan addu'a wallahi an amsa ma cewa ka zama abubuwa masu tsada ka fara ka sa abubuwa masu tsada ka a sijjara kake a tsaye kare ka tuno abubuwan da na tausayi ka duba laifuffukanka da ka yi girgima girgima ka duba rahama Allah sanda duk ka tsinci kanka a wannan yanayin to ga yawa Allah bukatar ka manya manya wallahi Allah ya amsa saboda a lokacin da ka kai sai Allah ba kowa ba kana yi don ka burge wani bane kai da shi kuke ganawa a lokacin kuma za ka dinga jin maganar tasa a zuciyarka za ka dinga ji za ka ji wata nutsuwa kuma ka gama duk sanda ka iba kai wannan kiyamun laili kai bauta ko kai addu'a ko da ba da daddare ba ne ka tsinci kanka a wannan yanayin to an amsa ma in dai ka bauta wa Allah ko kai wata hidima ko sadaka ko taimako ka ji daɗi to an amsa shi wannan abin karɓaɓɓe ne an fahimci maganar to shi ne as-sami'u al-alim Allah mai ji ne mai gani saboda ka sanda za ka yi roƙon Allah ka yi shi ta gaske daga zuciya harshenka yana faɗa zuciyarka tana gasgatawa zuciyarka na faɗa harshenka yana gasgatawa sai sun haɗu guda biyu sannan addu'a take amsa kuma kar ka taɓa ga hannu kana addu'a kana kalle-kalle wannan ba a amsa ta sunanta ba ruwan Allah da ita haka manzala ce ka tattara hankalinka sanda kake addu'a shi yasa ake son mutum ya saba da kiyamul layli saboda nan ne ba kowa amma yanzu nan kana yi wancan zai shigo zaka ji hondin mota za amma da daddare lokacin kowa ya kwanta bacci sai shi da baya bacci la ta'khudhuhu sinatun wala nawm shi yana jinka yana ganinka yana sakkowa sararin samaniya ka gaya masa Allah kaza Allah kaza Allah kaza Allah kaza ni ne bawanka ka yi min kaza na gode ma ka bani abinci ka yi min aure ka bani gida ka bani ƴaƴa ta garo nemomin da Allah ya ma kana faɗa Allah na gode Allah ka ƙara mu ni ɗin talaka ne kai mai shi rowa ba taka bace karamci muka san ka da shi kai ta gaya wa Allah kai wa Allah kirari Allah yana son irin wannan manzala ce ala inna rabbakum yuhibbu sana ubangijinku yana son ai ziga shi to ka ziga shi tunda yana so ka ziga shi da ka ce kaza sai ce to shi ko in to dinsa to ce baya canja ta subhanahu wata'ala Allah ke mana zikiri na gaba shine zikirin Sauban ibn Bujdud sahabin manzon Allah sauban shi ya roto mana wannan hadisin yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce man qalaha ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة وأن الذكر إمام أحمد النسائي da ibn sunni da abu dawud duk su suka turoito hadisin tirmizi ma ya kawo hadisin sheikh nasiruddin al-albani ya hassana hadisin a cikin tuhbatul akhbar manzo Allah yake cewa wanda ya karanta wannan zikirin so uku da safe so uku da yamma kullun inda yana yi in dai aka zo ranar alkiyama to Allah zai ware shi waje guda ya ce na yadda da kai na yadda da kai amma sai ka yi kullum da safe so uku da yamma so uku da safe so uku kullum in ka ɗore har ka mutu to rana alkiyama ka ɗauki a kanka a cikin bayin da Allah ya yarda da su in ji manzan Allah wannan zikirinku shi ne manzan Allah ya ce ka ce raditu billahi rabban a duba littafin wa bil islami dinan وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ثلاث مرات abin da kake cewa manzo Allah yace ka ce raditu billahi rabban na gamsu na yadda ubangiji Allah shine wanda ya halice ni na yadda shine mai gidana shine gatana shi ya mallake ni shi ya halice ni shi yake raya ni shi kuma zai karɓe ni shi ne maganar rab in aka ce rab da mu da kafirai duk mun yadda akwai rab duk kafiri za ka je idan Allah ya ce masa man khalaqa samawati wal ard ka tambaye su waye halitta sammai da kasai sai kulu na me sai kulu na Allah za su ce Allah ne saboda ba wanda ya sai ce shi halitta sama ba wanda ya sai ce shi ya kai ko kuda ba wanda zai ce shi halitta shi so haka tauhidin rububiyya tauhidi na yadda da cewa Allah shine mahalicci mai azurtawa mai mai rayawa mai kashewa da musulmai da kafirai duk sun yadda Allah ne inda muke da sabani da su shi da tauhidul ulahi uluhiyya tauhidi na kadai ta Allah shi shi kadai abautawa to nan ne suka ce a akwai wasu kananan allolin za su bauta musu su suke musu tsani zuwa wajen Allah sun yadda akwai Allah amma ba za a bauta masa shi kadai ba to kuma nan matsala take dan tauhidi na kadai ta Allah shine babban tauhidi da yake sa mutum aljanna to sai kake cewa raditu ni na gamsu na yadda billahi da ubangiji rabban cewa shi ya halicce ni shi yake azurta ni shi yake raya ni kuma shi zai karbi rayuwata wa bil islami dinan na gamsu na yi alkawari addinin musulunci shine addinin da nake tafiya a kai ba zan canja wani addini ba ya Allah na yadda musulunci shi na zaɓa shi kuma nake kai a kansa zan mutu ban ga wani addini da zan bi shi ba in ba musulunci ba shine wa bil islami dina manzo Allah ya ce ka ce kuma wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wata ruwayar kuma wa rasulan akwai ƙari na yadda na amince na tabbatar annabi Muhammad shine annabin da nake bin shari'arsa shi zan bi abin da ya kawo shi zan bi shi kuma nake so shi nake kauna shi zan wa biyayya annabi Muhammad so uku zaka faɗi wannan zikirin inji manzon Allah da safe idan ka faɗe shi so uku da daddare har rayuwarka ta ƙare kana yi zala ce ranar alkiyama Allah zai ce zo ni ma na yarda da kai kana cikin bayi na yarda du idan ko aka ce an yarda da kai mana irin tukuici Allah zai ma tukuici na wanda babu kamarsa shine aljanna ita fa rayuwar lahira abu biyu ne waje biyu ne ko wajen cin wahala ko wajen cin daɗi zalla ba wai baina baina ko dai daɗi ko dai wahala shi kenan ita lahira kuma daɗin da baya yankewa ita ma azabar ba ta yankewa wato abin tausayi ne mushriki wala kafiri abin tausayi ne in ya mutu saboda ka san in ya shiga ba zai fito ba khalidi na fiha abada Allah ya ce abada to lallai abada din shi har manzo Allah cewa yake mushriki duk inda ka wuce kabarinsa ka ce wa nan ne ma bushara kai dan wuta ne ba ma yin wannan sunnar ko akwai wanda yake kabar kewaya makabartar kafirai yana musu bushara su dan wuta ne ba ai annabi ya ce ku duk inda ka wuce kabarin kafiri ka tsaya ka ce masa ina ma bushara dan wuta ne ba wanda yake yin wannan ko wani ma bai san makabartar kafirai Allah ji kan Sheikh Salih ina da wani aboki na bana manta a fage yake ya rasu shi din ranar Lahadi sai ya tafi can inda makabartar kafirai take shi abin da yake kai ka tafi ziyarar kabarin mahaifanka shi kuma kabarin kafirai yake tafiya yana bin su layi layi ina muku bishara ku yan wuta ne ji manzo Allah din Lahadi sai ya je wannan na ce me yasa yace ce to annabi ya ce ni ya kamata wannan sunna ce mahjura sunna ce da muka kaurace ba ma yin ta sai na ce ai ba annabi cewa yake tumu ba annabi cewa in dai ka huce ta kabarin kafiri to kai ma bushara ba cewa kai ka tashi ka tafi ba sai ce oh to ban fahimci hadisin ba amma shi da ni gaggari yake yi ya hau abun hawa ya tafi na ce wannan kai kai kai ka kai kan annabi ya ce idan hanya ta biyo da ke za ka huce duk in hanya ta biyo da ke za ka wuce to shi ne in ka gan shi sai ka ce ina yi muku bishara ɗan wuta ne kamar yadda ita ma sunna ce da muka kawarci in za ka wuce makabartan musulmai sunna shi ne ka tsaya ka juya ka ɗaga hannu ka yi musu addu'a ba ma yi makabarta nawa muke wuce yanzu kullum wani sai ya wuce ta ƙofar masuba wani kalle ta ya wuce wani ma ko kallon ta bayi a ƙa'ida ko kana mota haka annabi yake yana kan abun hawansa in zai huce ta makabarta sai yana kan abin hawan nan sai ya juya ya daga hannu ya musu addu'a sai ka wuce in kai sa'a da wani naka a ciki ma baka sani wani ma bai san kabarin babansa yana yake yawa kana yaro ko wani kawunka ko wani ko dai musulmai saboda kai ma wata ran zaka mutu in wani ya zo wuce saboda na kabari ba abin da yake so irin addu'a ba abin da na kabari yake so irin addu'a zala haka yake tashi tsakar dare ya tafi makabartar baƙi ya daga hannu ya musu addu'a ko san da yaje sai yake cewa kabarurrukan ne malaika jibril ya zo ya gaya ce suna cikin duhu yace yanzu da naje na daga hannu na musu addu'a da Allah ya saka kabarin su haka mu dinga zuwa makabarta maza lama dama ya mana umarni yace ala nahaitukum an ziyaratul qubur wa zuruha fa innaha tudhakkirukum al-akhirah da na hana ku yawan zuwa makabarta amma yanzu ku dinga kai ziyara makabarta za ta tana muku da lahira sannan ƴan kabarin za su ji daɗi ko da babanka ka je karka ce wa iya babanka za ka yi addu'a ka fito ana son kai musu gaba ɗaya in kai wa baban naka ko babarka ko wasu danginka sai kuma kai jiyo kai musu gaba ki ɗaya din na ciki saboda kai ma wata ran za ka zo annabi ya gaya mana ba abin da na kabari yake bukata irin addu'a addu'a kuma ta ne musu amfani duk sanda ka shiga kai addu'a kai addu'a wannan ba binne ya za a je ba wani ya mutu ya raka a nan ne kawai yake shiga makabarta amma gashi sunna ce ka samu wata rana ka ringa zuwa ka je kai musu addu'a ko da baka san kowa a cikin su ba makabartar musulmai ce kai musu addu'a ka zo hucewa ko dan sulo ka yi a motarka haka wannan sunna ce ba ma yin ta ka yi ɗan sulo ka kalli makabartar ka ɗaga hannu kai musu addu'a kuma an ajiye a tsaye ake yi ku daina zama kun je makabarta addu'a ba a yin addu'a a makabarta a zaune kuma yadda za ka ga yawanci an ce salati goma ga annabi sai a zauna ko ba haka ake ba a tsaye ake yin addu'ar makabarta a tsaye ake yi haka Allah ya faɗa cikin alkur'ani wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan sai ya ce me wala taqum ala qabri annabin yaje tsayuwa yake addu'a to haka haka ake so ai sunna kenan kuma mu kokarin mu dinga dabbaka sunna Allah muna kurakurai karka damu da an saba iyaye da a'a me Allah yace me annabi yace waye zai ke koyar da mu shari'an ne annabi to ya koya mana yadda ake addu'a ana yin addu'a ne addu'a ake yi Allah gafarta masa ko da yaranka ne Allah ka haskaka kabarinsa, Allah ka yalwata musu a cikin kabarin dukan nasu, Allah ka gafarta musu, Allah ka yalwata musu kabarinsu, Allah ka haskaka mu. Addu'ar da ake yi kenan a ziyartar magabarta. Allah sun riga mu, sun riga mu zuwa. Dama akwai addu'a shiga makabarta dama. Assalamu alaikum dara qaumi mu'minin antum salafuna wa nahnu bil Allah lana wa lakum al afiya. Assalamu alaikum dara qaumi mu'minin sallama da amincin Allah ya tabbata gare ku ya ku wannan gidajen muminai haka annabi ya ce gidajen muminai kaga nan ne gida gidajen muminai antum salafu nas'alu Allah lana wa lakum al'afiya muna roƙon Allah ya mana afwa kuma ya muku afwa shikenan wannan addu'a janar kenan sannan sai ka daga hannu kai musu kuma addu'a, Allah wannan bayanka ne suna cikin kabari, Allah ka haskaka musu kabarinsu, Allah ka yalwata musu a cikin kabarinsu, Allah ka sa kabarinsu ya zama rahoton min riyadul janna. Kai musu wannan addu'a. To wanda yake cikin duhu sai ka ga Allah ya haskaka da ya amsa addu'a. Kuma daɗi suke ji, kar ku ɗauka ba sa sani, suna sani. Haka annabi ya ce, ba su fi kai da kake da rai sun fi ka ji. Allah mu dinga zuwa makabarta muna yi wa ‘yan uwa addu'a, ko mu ma in lokacin mu yayi sai ka ga mun samu abin nan muna muna samu wannan addu'a. Zikiri na gaba, a ga wannan dai ka dinga yin sa. Mun karanta shi ne ko? Raditu billahi rabban na yadda da Ubangiji Allah shi ya halicce ni, wa bil islami dinan na yadda addinin musulunci shi zan bi alkawari ne kake tsakaninka da Allah. Wa bi Muhammadin nabiyan kuma manzan Allah shi zan bi. Anzan Allah shi ne annabin da zan bi don ka ɗauko kana bin wani annabi ko ba annabin da aka turo ma ba kuma an shiga matsala menene alamar zaka bi manzon Allah shine qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah saboda haka biyayyen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce wato san manzan Allah san manzan Allah ba a baki bane ba a waƙoƙi bane a'a abin da yace kayi kayi abin da yace ka bari ka bari dan yawancin mu ma wani kun san kalmar Muhammadun Rasulullah tana da ma'anarta tana da sharadai ka ce la ilaha illallah tana da ma'ana tana da sharaɗe sharaɗe wajen takwas ne a jikinta sai ka kiyaye sharaɗan na la ilaha illallah muhammadun rasulullah sannan in ka faɗe ta daidai ba wai ke ta cewa la ilaha illallah muhammadu ka san menene ma'anarta kuma me sharaɗanta akwai shuruɗu la ilaha illallah da shuruɗu muhammadun rasulullah ya kamata kowa ya san su kowa ya rubuta su a ƙwaƙwalwarsa a zuciyarsa don in ka faɗe ta ka san me ka ce kuma sharaɗan ka cika su za mu kawo su insha Allah sace na gaba sai kowa ya rubuta su kiyaye na san da yawa an san su to amma mun da sani ba su rike me ake nufi da la ilaha illallah za mu fassara ba wanda ya cancanta bauta masa da gaskiya sai Allah wannan fassara ce amma haka ma'anarta take Muhammadun Rasulullah Annabi Muhammadu manzon Allah manzon Allah ne ba haka fasara take ba to kuma amma haka Allah yake nufi ba haka Allah yake nufi nan fassarar kalma da kalma ce la ilaha illallah ba wanda ya cancanta abauta masa da gaskiya sai Allah Muhammadur Rasulullah annabi Muhammadu manzon Allah ne fassara kawai kai amma tana da ma'ana tana da shurut akwai shurutu la ilaha illallah akwai shurutu Muhammadur Rasulullah insha Allah bi iznillah ba zan manta ba sati mai zuwa za mu zo da shi ko arbuga ma sai ya zama kowa yana bin su haddace dan in ka faɗi la ilaha illallah ka san me kace kuma sharadan sai ka duba sharadan kana bin su kana dabbaka ma'anarsa an fahimci maganar saboda ka zama shine in kace la ilaha illallah ladan da ake bawa za a baka in suka cika wannan sharadan an fahimci maganar zikirin da za mu ɗora za mu tsaya a kansu shi ne na ga sun lokaci ya yi ko? minti uku hadisin anas dan malik Allah ya dada anas babban sahabin manzan Allah khadimin manzan Allah wanda ya tabauta annabi ya tayo annabi hidima har annabi ya bar duniya shi ya roito hadisin sai yake ce mana wannan zikirin manzala ne ya kirawo yarsa na na fatima yake cewa zan miki wata wasiya wannan wasiyar kullum ki dinga yin ta da safe ki dinga yin ta da yamma wannan wasiyar kakki wasa da ita ki dinga yin ta da safe ki dinga yin ta da yamma Anas ya rawaito mana shi kansa kuma Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan damuwa wani abu ya zo ya yi masa kikika to sai ya kama wannan zikirin wannan zikirin da zamu kuma yace da yassa ne miki wasiya karki ba karki ba wannan zikirin da idan matsala ta sha kan annabi sai ya zo ya zauna sai ya dinga yin sa sai ya dinga yanzu wani abu ne ka sa shi a gaba yayi maka karas yadda zaka duk ya dame ka sai ka samu wannan masallacin ko wancan masallacin ko gidanka sai ka zauna kai ta buga ta don Allah da kafin zuwa wani lokaci Allah ya ma tafiyar yaji da shi ko menene in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne wato na Anas dan Malik Allah ya dada Anas dan Malik hadisi Imam al-Hakim ya kawo shi a cikin mustadrak dinsa wato yace hadisi ne ingantacce Imam az-Zahabi ma ya kawo shi Anas dan Malik yake cewa manzon Allah ya yasa wasiya yace ki dinga cewa ya hayyu يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين wannan zikirin annabi ya ce da na Fatima na yi miki wasiya karki bashi karki bar wannan zikirin da safe karki bar wannan zikirin da yamma kuma shi ma abubuwa suka yi masa kikikaka sai ya zauna ya tayinsa kai ma yanzu duk damuwar da ta sha kanka a wajen aiki ne a kasuwanci ne harka gidanka ne a duk ko menene wata damuwa zauna kai ta yin sa abin da kake cewa ya hayyu ya ubangijin da yake rayayye mai dawwamar rayuwa ba irin tamu ba mu rayuwarmu yanzu muna da zuwa wani lokaci din nan ba kowa rayuwar ta kare ko bata kare ba to shi tasa ba tantane da akwai ta kuma mu da can babu mu da mu can babu babu mu shekara ɗari bayanan ba kowa a nan ba a ma halicce mu ba shekara ɗari nan gaba kuma babu kowa duk mun mutu ba san ko ƙananan yaran nan ba za su ko za su yi ɗari har su ko ko kun ji har su ɗari nan gaba dai ba kowa kaga ba rayuwa shi ko Allah shine alhayyu tantane da shi har abada da shi rayuwarsa wanzajjiya ce tabbatacciya ce sai kake cewa ya wanda yake tantane a raye har abada kuma a raye shine ya hayyu ya qayyum ya wanda yake da kansa ya tsaya kuma tsayuwar kowa a hannunsa take ya tsaya da kafarsa kowa kuma ba zai tsaya ba sai da tsaya sai da kulawar Allah shi ne alqayyum wanda yake tafi da harkar kowa Allah shi shi dawwamamme ne kuma kowa harkar ka ba ta tafiya sai in ya tsaya maka sai ya ga dama yanzu na dora hannun na aka in bai ga dama ba ba zai doru ba sai ya ga dama yanzu za mu miƙe gaba ɗaya za mu yi sallah in bai ga dama ba ba za a tashi ba in ya ga dama ne yanzu ka fita za ka gane motarka ka tuka ka tafi gidanka ka sha ta a gareji in bai ga dama ba sai ya batar da kai sai ka rasa ma ina za ka je an fahimci maganar shine alqayyum wanda yake tsayawa kowa sai ka ce ya hayyu ya dawwamamman mai rayuwa tuntuni har abada kuma rayayye ne ya wanda yake kula da kowa yake tafi da al'amarin kowa برحمتك أستغيث أنا نيمن أوش ككاو من رحمتك ككاو من توسينك ككاو من آجي أصلح لي كل شأني كله دك لمرانا الله كساه نوأتك جارا من هركوكينا يا الله هركوكينا سركي شي أبو وان سنك تفيا ديدي الله ساهن منك أتكي شيني أصلح لي شأني كله komai na wa Allah sa hannu a ciki na taimakonka wala takilni ila nafsi tsarfata ain karka banna da dabarar kaina ba zan iya ba karka banna da dabarar kaina ba zan iya ba ko kaka Allah karka bani karka banna da kaina wannan ba komawa bane ga baki ɗaya wajen Allah ka koma ka cokan ka ka tattara kanka ka ce Allah gani yi min yadda ya kamata kuma kai masa kirari ya hayyu ya qayyu yana daga cikin ismullahi al'azam alhayyu alqayyum ismullahi al'azam shine a cikin ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwa sai aka ce mai alhayyu alqayyum shine cikin surati ali imran alif lam mim sai ce mai Allahu la ilaha illa huwa sai ce mai alhayyu alqayyum yana daga cikin ismullahi al'azam Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah al-hayyul qayyum akwai wannan so haka yana cikin sunan Allah mai girma wanda in an roke ki yana amsawa in an kirawo shi zai zai saurare ka sai kake cewa ya hayyu ya qayyum ya ubangijin da yake dawwamamman mai rayuwa ce dawwamammiya ya wanda yake kula da al'amarin kowa bi rahmatika astaghfir ina neman daukinka da rahmaka ya Allah Allah ina neman daukinka da rahmaka aslih li kull sha'ni kulla Allah ka sa hannunka nace muku a cikin al'amuran komai na wasa hannunka ya Allah ka taimaka mun wala takilni ila nafsi tarfata ain Allah kaka bani kaka bani da dabarar kai ba zan iya manzo Allah idan damuwa ta damo shi yanzu kai harkokinka na kasuwanci na aiki na waye ka ji shiru abubuwa sun ki tafiya ba kasuwa a wajen aikin naka wasu sun sa kai a gaba sai ka zauna ka ce Allah ba zan iya ba kai ne dai sai kai ta yinta haka annabi yake sai zauna a masallaci ya hayyu ya qayyum rahmatika astaghith aslih li sha'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat ayn kai ta maimaita ba kakkace komai ka ce Allah ka shiga cikin lamari na to ba shine addu'ar da aka bauta ma Allah shiga cikin lamari na kakka banna da dabarar kai annabi ya kira yassa wanda yafi kowa so nana Fatima ita ina yi miki wasici kar ki bar wannan zikirin da safe da yamma to kai yana cikin wuridin safe yana cikin wuridin dare kar mutum ya manta an ce lokaci yayi amma kuma nan zamu tsaya insha Allah muna fatan cewa sati na gaba zamu karasa wannan zikiran safe da yamma nan insha Allah saboda kamar juma'a ta gaba shine daga ita sai ta cikin Ramadan ko sai mu rufe karatun a wancan lokacin rana kai zo za mu yi karatu insha Allah Allah ya yarda sai kuma karasa wannan babu kuma insha Allah dai ba zan manta ba amma dai na manta wani ya tuna mu wai zai tuna mu shiru da sharadan nan Allah ya tuna mun to da su saboda yana da kyau kowa ya san menene ma'anar la ilaha illallah menene ma'anar muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum malam Allah ya saka da alkhairi malam ni ɗalibi ne ina zaune a na'ibawa kuma ni mai tafiya da rarrafe ne ko? mai tafiya da rarrafe ne ina son karatuttukan da ake yi a masallacin nan mai albarka sai dai keke na ba zai jure ba zai jure ba abu da yawa ya mutu ko? a jikinsa ina so ‘yan uwa musulmai su taimaka min don gyara shi mana keken mutum ina jin kamar ko